بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na 11 ko 12 12 dai dozin daya eh darasi na 12 a cikin littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma wato darussa masu muhimmanci ga al'umma musulmi na babban malami Sheikh Abdulaziz ibn Baz Allah ji kansa da rahama a yau goma ko goma ga watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 a daidai da 30 ga watan hudu shekara ta 2023 a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy da ke nan Gwado Kaduna. za mu tashi addasul ashir darasi na goma a littafi amma na sha biyu a karatu eh na cire ƙuran da ke damu kwaye saɓanin naku malayin wannan ta darasin take da sunanin sala sunnonin sallah an fahimta sunnonin wato sallah za mu ji mai ma'anan sunnonin malayin ce addasul ashir sunanin sala sunanin salati wa minha ko sunnoni sallah tana da sunnoni wa minha daga cikinsu wato sunnonin nata guda goma sha nawa guda nawa sha sha nawa kuka gani sha shida tana da sunnoni guda sha shida amma za mu ga yanayin lokaci kila mu ɗauki biyar ko makamancin wannan zama na gaba sai mu ɗauki sauran insha Allah Mala ya ce na farko daga cikin sunnonin sallah shine al-istiftahi addu'an neman buɗe sallah du'a'ul istiftah bude sallah zamu zo kansa sannan sai na biyu ja'alu kaffil yadi al-yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri hina hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'dahu ja'alu kaffil yadi sanya kaffil yadi shine nan cikin hannu inda ake mari da shi eh mun bace ku maru wasu ba tafin cikin tafin hannu a sanya shi alkafil yadil yumna cikin tafin hannun dama wannan na rufe karkuce ne muku da kuwa a haka a rufansa ko yanda yake ka sanya shi alal yusra akan hagu fawqas sadri amma ka sanya shi akan hannunka na hagu ne ba ta cikin tafin hannun hagu aka ka juya ba a'a ta ne ta bayansa fawqas sadri akan kirji hina alqiyam a yayin da mutum ke tsaye qablar ruku'i kafin ruku'i wa ba'dahu da bayansa malam yi magana akan mazhabar da yake tafiya anan za ku iya ganin wasu su suna sa hannunsa a ƙasan cibiya ne an fahimci magana wani kuma salli yake sakin hannu yake gaba ɗaya ba ma ya kama hannun wannan duk bai da rikici ba zai sa a raba masallaci ba balle a je ga kafirtawa ko ba haka ba ne da ne da ba a karatu duk ake wannan da mutum ya saki hannu a ce ba za a biki sallah ba an mutum ya kama hannu a ce ɗan izala ne masu laye da kan jaki kwai na ka taɓa samun mun yi laye da kan jaki oko Allah mai iko sai haƙuri ko so so wannan shine a abinda mala ya kawo a nan sannan kuma ya ce da yayin tsayuwa da ɗagowa daga ruku'i ko ba haka ba ne amma an kabi nassosi za ka so ka da cewa in an ɗago daga ruhu'i asalin abin da ya fi shi ne kai mai ka saki hannuwanka su je a tsaye ka mai da hannuwanka yadda kake a tsaye gyam kafin ka tafi ruku'i in ka ɗago daga ruku'i abin da ya fi shi ne sai mai sai ka saki hannayenka su dawo gefen a cinyoyinka amma in ka ga wani ya mai da hannunsa ya rike yana da dalili don gashi ya ce malam wa ba'adahu da bayan tsayuwa ɗin ya ɗago daga tsayuwa ina fata muna ganewa to sai na uku mala ya ce a raf'ul yadaini daga hannu guda biyu madmumatai al'asabi kana mai hada dunkule yatsinka haka madmumatai al'asabi ka hada su haka in kalli nan ka kuce na zage ku karka bude su dan a Hausa wannan zagi ne ko in kai ma yaro haka ko wani abu yake sai ka game sai ya nutsu ka zage shi ko ba haka bane to in kai miƙo mala yace raful yadaini ka daga hannuwanka amma sanda zaka daga su zamto madmumatai duka guda biyun suna hade al-asabi yatsun a hade haka guda biyu din mamdudatan sannan za ka miƙar da su ne ka ɗago su hazwal mankabaini alminka almankibaini daidai da kafaɗinka biyu kamar haka yadda na yi awul uznaini ko ka ɗaga su ba laifin ka zo yin kabbaran ka ɗago su zo daidai da kunnuwanka guda biyu inda takbirul awwal a kabbaranka na farko an fahimci magana kenan sai ya halasta daga hannu yayi kabbara tsakanin tsayin kafaɗu ne zuwa har abin da ya shafi kunnuwa ba kai laifi ba an baka dama a wannan tsakanin wuce kunnuwan matsala yin su ƙasa da kunnuwan ka sa a munana maka zato in wani ya ganka sai ɗauka ɗan shi'a ne kai saboda mun faɗa a darasin baya su haka suke yi ‘yan shi'a ba su ɗaga hannun sai na kwaji mun faɗa ɗin nan don kun san wani ‘yan shi'a za ku ga haka yake kabbaran shi bai ɗaga hannuwan shi su kai kafaɗin shi kawai za ku kamar wani ɗan abu yanzu kuma sai ka samu waɗannan matan tiktok ɗin ba su iya sallah ba ka ga mace ta zo sallah irin tana wani yanga ɗan allahu akbar tana wani bokara yatsu tana wani haka baki sallah ba yarwa kun fahimci magana ita kamar wani shakara ko yanga ko burgewa ne ba burgewa ba ne burgewan ki yanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa dan da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah maza da mata duk sun shiga cikin wannan ina fata an fahimci wannan to dan haka malaika wannan ya ce mutum ya yi shi daidai da kunnuwansa kafaɗinsa ko kunnuwansa yayin da yake kabbara ta farko ita ce takbiratul ihram idan ba ku manta ba ko wa inda ruku haka nan sanda mutum zai tafi ruku'u shi ma sunna ne ka ɗaga hannunka zuwa ko kafaɗa ko daidai da kunninka ko abin da bai kai kunni ba amma ya wuce kafaɗa a lokacin da zaka je ruku'u warraf'i minhu haka sanda zaka dago daga ruku'u in kai kabbara ka daga hannuwanka haka dinnan wa indal qiyam min at-tashahhud al-awwal haka nan sanda zaka tashi bayan ka gama tahiyyarka ta farko a sallar da ke da raka'a fiye da biyu ila thalithati zaka tashi zuwa raka'a ta uku sai ka daga hannunka kana zaune ka ce Allahu akbar sai ka dafa ƙasa ka miƙe shi mai halasta sunna ce an gane wannan yawwa sai na hudu daga cikin sunnonin sallah shine ma za da an wahidatin fi tasbihin ruku'i was sujudi ma za da duk wani abin da ya karu ya zama dori ne an wahidatin fiye da daya ka ƙara adadi ya fi guda daya fi tasbihin ruku'i a wancan tasbihin da aka koya mana na ruku'u wanne ne tasbihin ruku'u wa ana rabbiyal azim Allah ya muku albarka kuna tafiya da karatun wannan tasbihin da za ka yi subhana rabbiyal azim in kai ɗaya ka zo da abin da aka nema in ka ƙara fiye da ɗaya ka yi sunna ka samu lada ina fata kun fahimci magana sai dai idan za ka ƙara ana so adadin ƙarin ka ya zama wuturi mara yawwa shi ne muka ce ko nawa uku ko nawa ko nawa ko tara ko sha ɗaya ko makamantansu ya halasta kana limanci kaga wasu suna shigowa masallaci a natse sun taho da a natsa ba da gudu ba in ka ji wani ya danno da gudu kawai ka dago ka bar shi gobe ya zo da wuri amma wanda ya zo a natse ya nuna maka ya san sunna sai ka dan tausaya mishi menene sunnan da ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza ataytumus salata fatuha bis sakina idan za ku zo sallah ku zo sallah cikin natsuwa fama adraktum duk abin da kuka taras fasalluhu ku sallace shi wa ma fatakum abin da ya subuce muku fatimu ku ciko to wannan ku zo bis sakina da natsuwa in kaga an yi ruku'u mutum na tafiya a hankali yana tahowa daidai wa daida ya nuna cewa ya san wannan hadisi ina fata mun gane kai kuma liman da aka baka sitiyari idan da za ka yi uku ne ka dago sai kaga gashi nan ya kusa shiga sahu kana jin takun tafiyarsa sai ka ya sai ka mai da su bakwai ko biyar don ya samu ya shiga sahu ina fata an fahimci wannan to wannan shine ma ce duk abin da ya karu akan tasbihi daya ta ruku'u ko ta sujada wace ce ta sujada subhana rabbiyal a'la ko to waɗannan ka ƙara abin da yafi guda daya to kayi sunna mana ka samu ƙarin matsayi da ciki ana kiranta sunna ana kiran shi mustahabi ana kiran shi nafila ana kiran shi mubah don mun yi da ku a cikin irshadul uqul idan ba ku manta ba kun tuna kun tuna wannan ko mahiyar sunna menene abin da mutum ake cewa sunna shine ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu duk wani abin da yake yusabu fa'iluhu wanda ya aikata Allah yana bashi lada wala mene yu'aqibu ta wala yu'aqibu tarikuhu wanda kuma ya bashi ba a masa hukuma ba a masa azaba ita ce sunna in mutum yayi da lada in bai yi ba ba za a yi masa bai cancanci ba za a yi masa wato asalin azaba ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu qabla al-maghribi raka'atayn ku yi sallah raka'a biyu kafin sallar magariba idan rana ta fadi kafin ku yi magariba ku yi raka'a biyu kaga da ya faɗi wannan yanzu wannan sunna ne ko wajibi in aka tsaya anan wajibi wajiba ce tunda ya ce ku yi ai bai bada zabi ba kun fahimci magana sai ƙara cewa sallu qabla al-maghribi raka'atayn ni annan sulasulan ina faɗa muku ku yi sallah raka'a biyu kafin ku yi sallar magariba har yanzu wajiba ce sannan ya ƙara cewa sallu qabla al-maghribi raka'atayn liman sha'a ku yi sallah raka'a biyu kafin sallar magariba ga wanda ya ga dama faɗinsa cewa ga wanda ya ga dama sai nuna cewa sallan ba wajiba bace wannan raka'a biyu amma kuma ya kwadaitar a cewa duk wanda ya zai samu me lada an gane abin a sarari to kaman haka su ne abin da ake ce masunnoni sai na biyar shi ne maza da alaƙauli rabbana wa lakal hamd shi ne duk abin da ya ƙaru akan faɗin rabbana wa lakal hamd idan ka ce rabbana wa lakal hamd ka yi farilla ba da alƙiyami na ruku a yayin da mutum ya ɗago daga asalin ruku'u bari muku tambaya a cikin alƙur'ani akwai wuraren da ake yin sujada guda kusan goma sha hudu ko sha biyar ko sha shida haka ne a cikin alkur'ani kuma mun san addu'an da ake sujudin tilawa da ake fada ko suna na kusan guda biyu a hisnul muslim idan ni liman ne na zo sallah akwai inda ake yin sujada ina ma mutane limanci ya zan yi idan zan tafi sujadan zan yi kabbara? eh zan yi kabbara saboda su san cewa sujada na tafi haka ne ko? so sai kuma yaushe zan ƙara yin kabbara idan zan dago idan zan dago in ci gaba da sallah to anan ne malam Usaimin yace ba a kabbara anan kuma da yanku ustazan Ramadana duk kun ta mana kabbara kun bayanci magana abinda ke ake so shine ishara a san an tafi sujadar amma dagowar ci gaban tilawarka ita ke gaya musu an dago an gane yau wannan ita ce fatawar Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin ko ita ce abin da muka buga suwa da ita halonu ustadi yaji na ma Ramadan ne da a gyara ko ba matsala Allah ya biya ai Allah ya biya Allah ya karba ai dalilin da yasa ake karatu kenan ina fata an fahimci magana shine shine hikiman Allah ya amshi ayyukan mu to malam yace mutun yace rabbana walakal hamd bayan ya dago daga ruku'u man zada ala qawli rabbana walakal hamd wanda ya kara akan fadin rabbana walakal hamd ba'da al-qiyam min ar-ruku' bayan ya dago daga ruku'u wa ma zada an an wahidatin fi ad-du'a'i bil maghfirati bayna sajdatayn da kuma wanda ya kari fiye da addu'a daya na rabbi firli da ake fada fi du'a na addu'an da ake bil maghfira na neman gafara bayna sajdatayn tsakanin sujadu guda biyu tsakanin sujada guda biyu kun ga a can ai ya ce mu ce rabb Allahumma firli ko rabbi firli kun tuna a cikin wancan na wajibai to yanzu nan sunnoni ne sai aka ce abin da ya karo akan wancan wancan wajiba ce mun wuce ta amma duk abin da ka kara a nan yana nan zaka ji kamar dagowa daga ruku'u shi ma zamu zo mu cimma nashi wanda duk zaka ji addu'o'in ne a cikin su to ina ga mu dauki waɗannan guda guda guda biyar din ko la'alla lokaci ba mu dama mu mai bayani a kansu wannan an kira su da suna cewa su ne sunnonin sallah ma'ana su ne abubuwan da suke rataye da rukunai za ku ji duk an faɗi wata sai a ce da abin da ya ƙaru sama da ɗaya a kan kaza a kan rukunai ko wajibai to waɗannan wanda su ko da yaushe sun ratayu ne suna cin alfarman wajibai da rukunai su ne ake ce ma mustahabbai su ne sunnoni kuma to waɗannan an keɓe su a cikin sallah wanda ma kawo su a cikin waɗannan darussan kuma yake nuna mana muhimmancin su kuma ana so musulmi ya kiyaye su daga cikin abin da yasa ake so ka kiyaye na filfili da sunnoni su ne ana cika ma duk wani bawa da ya gaji ya samun cikan farilla a ran alkiyama ana amfani da sunnonin shi da nafilfilin shi a cika masa abin da ya rasa hadisi ya tabbata akan wannan akwai wadanda za su zo ran alkiyama sallolin su ba su kai yanda ya kamata ba me yasa hatta kaga an ce mu rinka azumin nafila saboda ta yiwu a azumin ramadana wani ya wata kwaban da ba an shi azumin sa ba ina fata an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai bawar da za a zo a bincike shi ran alkiyama komai nashi ya lalace ya balbalce bai yi su cikakku ba Allah ta'ala zai ce a duba irin abin da ya gajiya ɗin nan na wajibi yana da wani abu na nafila irin shi wanda ya yi a cika masa? Idan bawa yana da nafilfili na azumi za a cika masa azumin da ya gaza. Idan yana da nafilfili na sallah za a cika masa a sallarsa da ya gaza. In yana da nafilfili na sadaka da yawan yin sadaka za a cika masa a wajibarsa ta zakka da ya kasa yi. Idan ya je aikin haji bai yi yadda ya cika ba in yi umara za a ɗauka umara a cika masa hajjinsa ina fata mun fahimci wannan to ka ji wata rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo na hadisin da malaman hadisi suke kiransa da suna hadithul bitaqa hadisin ID card ID card wannan da kuke gani ID card na daga ba shake sanin sunanka da adireshin ka da waye ba da matsayinka to idan aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai bawan da za a zo da shi ran alkiyama ayyukansa an rubuce su a fallaye za a buɗe fallayen nan kamar tabarma iya ganinsa idan aka duba ayyukan kuma babu alkhairi ko ɗaya a cikinsu babu wani aiki ɗaya da yau in an ɗaga zai kai shi aljanna sai Allah ta'ala ce mala'iku ku tambaye shi akwai aikin da ya ga an masa za'ida ƙari ba nashi bane aka ce shi yayi a duk waɗannan ayyukan idan aka duba zai ga kuwa lalle aikin shi ne saboda wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura aikin da duk mutun yan shi zai gani za a nuna masa kuma zai gani Allah ta'ala zai sa umurci mala'iku su nuna mi zai gani a ce akwai wani abin da kaga an maka kare ba naka bane aka ce naka ne zai ce wallahi dukkanin ayyukan nan babu wanda yake kare ne ba ai cuta ba ba cuta ba cutarwa sai Allah ta'ala ce a tambaye shi game da makomansa ina ne ya sani makoman da ta dace da shi zai ce ya Allah ni dai na san in ba wuta ba ba abinda saboda ni ban yi aikin da na cancanci a kai ni aljanna ba har sai mala'iku sun kama shi za su tafi da shi sai Allah ta'ala ce inna lahu indana lal husna mu kuma yana da wata kwakwara kyakkyawa guda ɗaya a gurinmu wanda a yau za ta cece shi mala'iku za su kai shi wuta sai Allah ce a dawo da shi a ce ga wani ID card na a kirjinsa kowa zai ga wannan duk wani mumini kowa ra alkiyama zai ga wannan ID card din tasa kila ma shi yasa an suka kirkiro SIM card din waya ko kaga in ba SIM card ai waya ka hoko ce ko ta nawa ka siya ai ba zai aiki ba dai tunda ba layi to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku su duba me a jikin ID card din hal ya fi su sani wannan katin in an duba sai a ga an rubuta la ilaha illallah ya tabbatar da tauhidi ba mushriki bane ba mushriki bane ya tabbatar da musulunci bai karyata Allah ba bai jingina ma Allah da ba bai yi kafirci ba zunubai ne dai ga su nan sun yi katutu har sun sa la ilaha illallah ta yi duhu ta dushe ta babu ayyuka to sai Allah ya ce to mu kuma sanadiyan wannan kalmar mun yafe mishi ku kai shi aljanna wannan hadisi ne ingantacce zai kuma faran alkiyama to kaga wannan ni'imar musulunci ne ko shakka babu shi yasa zaka gan an ce ayi wajibi sunnoni kaza kai ta tayi baka san wanne ne Allah zai amsa ba baka san ta wanne ne Allah subhanahu ta'ala in an zo zai ce to kai an gama daga nan zo ka tafi ana ana ana ana samun irin waɗannan to muhimmancin su shi yasa waɗannan sunnonin suke da al'amari mai girma a wurin Allah subhanahu ta'ala wanda daga cikin su akwai cika sallah bawa ya cika sallarsa yayi sallah cikakkiya na tsatsiyar sallah ba kina sallah kina kallon hoton aurenku ba kina oh wanzu da haka dai kyau a duniyan nan to tunda kin zama cus ki ci gaba da sallah mana kuma ki nemi kyawun ki nemi kyawun lahira tunda yanzu an riga an wuce wurin ki bar yara da wannan ba naki bane ko in kin ga cewa da kin yi kyau to yanzu kuma Allah ya baki albarkan yaya ga sunan har yanzu kin yana nan kenan ko ba haka ba ita sallah kyale wannan ko mutum yana sallah yana tunanin kai yanzu ba kaga inda a ce ni ma kaza ne da ni ma miloniyan nan ne ko a'a wallahi ko kai kai ba miloniya bane dan da kai miloniya ne ko baka yi ba Allah zai baka ko ba haka bane shi yana ruwan Allah in Allah ya so ya baka abu lokacin shi nayi zai baka kuma yanayin in duk duniya ce ba za ka yi ba in dai Allah ce za ka yi wallahi za ka yi shi yasa ba amfanin ka rinka ma mutane hasada ko mugunta bai da amfani har gara ma ka taimaki mutane sanda za su zaman sai su tuna kai mai mutunci ne ba san ko kun fahimta ba wani babban malami a ƙasar nan kai malami ne Ibrahim Daurawa ne ma dai a takaice mun fi awa ɗaya ko kun gani a Gombe riƙe ne a masallaci kowa sai da jama'a duk suka watsa yake tashi a inda yake na mun maganganu wallahi waɗannan maganganun sun kamata a rubuta su da ruwan zinariya wato babba babba ne malai yake magana yake cewa kaga taimakon mutane kar a fasa a ranar ne za ku tuna ya bamu naira dubu ɗari a mu'as kun tuna wata ranar da na sanar da malam daura ya bamu gudunmu naira dubu ɗari a asusun mu'az wanda da su muka cika muka sai shanu to a wannan ranar ne ya walla nasihohin da malam yayi nasihohi ne masu ban sha'awa insha Allah duran da yazo Kaduna ya kamata mu shirya muhadara Al Faruq yazo Al Faruq yayi mana muhadara so wannan yake fada ce wani mutum yake ce masa kaga ga wasu nan su biyar a zaune suna ta miki yace mi kula ka sallame su yace a ai waɗannan in kwana zami da kai anan ba za su yi tashi su je ko ina ba me yasa yace dukkan su professors ne kuma ƴaƴan talakawa ne fitik ni na ɗauko su na kashe musu kuɗi ne musu kaza ne musu kaza su goma ne biyar suka yi min butulci suka yaƙe ni biyar kuma suka tsaya tare da ni ga su yanzu suna min rana a rayuwata shi yasa kakka taɓa karantar da ɗalibi ya bijire maka ka damu Allah zai kawo ni ne albarka ya tsaya tare da kai haka karka taɓa taimakon wani a rayuwa ya ƙi maka Allah zai kawo ko ɗan cikinka ne ya ƙi ma wallahi sai kawo ɗan wani ya zo ya maka abinda ɗan cikinka ma ba zai iya maka shi ba to yana da alaka da irin wannan kyawun hali abinda kai shine ake maka kuma duk wanda ya ga wani na kyautata mai ka tuna a baya kai ma zaka tuna ka kyautata ma wasu zaka ga wannan a rayuwarka kwarai da gaske to saboda haka sai yake cewa waɗannan kagan su wallahi duk a duniya duk abinda na faɗa shine abinda suke eh ba su taba iya saba mu shine malami ne daura ya ce mun to kaga mutane ka gina mutane yana da muhimmanci saboda baka san waye zai taimake ka ko ya taimaki wani naka ba a nan gaba kuma wannan haka yake har annaba za ku ga irin waɗannan irin waɗannan abubuwa din Allah ta'ala ya sa mu zama mu ne mutanen kirkin kuma mu ma mu gina mutanen kirkin to saboda haka waɗannan sunnoni da aka kawo a ciki babin da malam zai magana sunnoni ne wanda akwai sunan wanda suke kauliyya da baki ake yin su kamar addu'ar istiftah dinnan na farko kaga addu'a du'al istiftah ita ce za mu zo mu ji addu'an da ake buɗe sallah da ita, annan sallam yana buɗe sallah da wasu kalmomi da za mu ji su a gaba, sannan kuma da misalin duk abin da mutum zai ƙara bayan faɗin subhanar rabbiyal azim a cikin ruku'u, kaga wannan na furuci ne, ko da magana za ka yi, hakanan na sujada, hakanan kuma akwai sunnoni wanda suke sunan ne fi'iliyya a aikace ake yin su ba da magana ba. kamar ɗaga hannuwa guda biyu da muka ce za a yi lokacin kabbaran ihram kabbaran harma har aka ce ka haɗa yatsunka ka sa su wurin kirji a wurin kafaɗa ko wurin kunnuwa kaga wannan aiki ne sunna ce fi'iliyya sunna ce wanda ake yin ta a aikace waɗancan kuma sunnoni ne da ake yin su asalin wato a a magance wanda malam ya kawo kuma daga ciki sai ya faɗa ce akwai sunna wanda take na farko ita ce mene al-istiftah ko shine addu'a yayin bude sallah an sanya mata wannan sunan istiftahan saboda da ita ne ake bude sallah kuma da ita ne ake zuwa da farkon abun a cikin sallah bayan kabbaran harma da kai kabbaran harma ita take biyo baya kaga da yawa cikin limamin wasu ma ba su san da wannan ba da kaji mutu ya ce Allahu akbar alhamdulillah shikenan ya nuna babu istiftah kun fahimci magana amma limamin da ya karatu sosai za ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin me yayi ashirin nan istifta kawai ne kalko in aka samu da bai karatu bai ji shirin da suka yi subhanallah liman kai mantuwa ba mantuwa liman yayi ba istifta yake yi shi kuma wanda ya kaka ce kaji jahili ko kai baka san du'a'ul istiftah ba a kana fitar da wata ha'ul wa makhrujuha halqum a ba haka akewa sai ka ce mishi liman ya dan yi istiftahi ne ka dan manta ne da ita ko wanda aka ce kaza kaza din nan kar ka ce mai baka sani baka ce ka dan manta ne ai ko kun fahimci magana ya ce wallahi na manta ka san ina sauri ne eh bai sani bane amma ya ce ya manta ne haka ne ya dai gane sunna a ci gaba alhamdulillah ina fata mun fahimci magana haka ake yi ku rinka girmama mutane har wurin koyar da su za su karbi sakon kai mai koyarwa fa rahamar ka shine a karbi sakonka saboda me duk wanda ya je yayi aiki da abin da ka koyar da shi kana da ladan shi man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya farar da wani abu mai kyau a musulunci yana da ladan abin da yi yana da ladan duk wanda ya koyi da shi ba tare da su wanda suka yi an rage musu ladan su ba to kenan in ba su yi ba fa kaga kai kana da ladan ka amma baka da ladan su ina fata an fahimci wannan to saboda haka wannan du'aul istifta da ita ake bude sallah shi yasa aka sanya mata wannan suna din du'aul istifta din na annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da musu da sigogi daban-daban saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kulawa akwai waɗanda ya zaɓa ma a sallan dare yake yin su akwai waɗanda ya zaɓa yana yin su a lokacin da yake ma mutane limanci a cikin sallah daga cikin waɗanda ya zaɓa yana yi ma mutane a cikin limancinsu na sallah akwai faɗinsa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allah ka nisanta tsakanina da zunubaina da kurakuraina da laifukana kamar yadda ka nisanta mahudar rana da mafaɗanta gabas da yamma nisansu ka sa nisana da zunubaina kamar haka wannan yana nuna maka cewa a yafe mun saboda a karɓi sallata. Kun gane magana? Shi ne istifta ɗin, kamar kana buɗewa da ya zamto an me, an yafe maka kafin a amshi sallanka, don sallanka ta wuce lahiyar Allah. Shi yasa ni dai fahimtar wannan yasa ko ɗawafi zan yi a Ka'aba, ban fara roƙo sai na istiftahin ɗawafi. Ba don akwai ta addu'a ta istifta na ɗawafi ba, a'a, kakka fara dawafi ba kai ma'anar sulasulun salati ba kai nemi gafara daga zunubai har ka dawo na farkon nan yi ta Allah kirari kana roƙon gafara ina fata an gane ni dai duk dawafin da zan yi ne wannan wallahi duk wata bukata ta duniya ina ganin biyan ta anan na lahira ma insha Allah Allah zai biya mana mu da ku baki daya ina fata mun fahimci wannan to yana da kyau duk abu da zaka yi na bauta ka gabatar da wani abu wanda zai kama da neman gafara da wankewa daga zunubai saboda ya zamto an amshi abinda mutum zai gabatar cikin aminci mun fahimci wannan ko to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ka nisanta tsakanina da kurakuraina da zunubaina kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi kama yanda ka nisanta mahudar rana da mafadanta Allahumma naqqini min al khataaya Allah ka tsaftace ni ka wanke ni daga zunubai kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yanda asalin wato yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas ake tsabtace wato tufafi wanda yake fari tas daga datti irin tufafi dan ka kalla farin abu yana da kwarjini farin tufafi shi yasa ake rufe mamaci a cikin sa an fahimci maganan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rufe mamatan mu a a cikin fararen fararen tufafi kuma su ne kalar da kusan kowa ya sa su suna masa kwarjini a inda ya ɗan adam ne shi yasa ake so har ranar juma'a mutum ya zamto yana da me yawan sa su a ranar juma'a idan mutum yana da iko to wannan wankewan na zunubai yana nuna dai kaiwa makura wurin Allah ya kankare mana zunubanmu kuma Allah ka sa muna cikin wanda ake kankare musu din Allahumma sil khataayaya Allah ka wanke zunubaina bil ma'i da ruwa wasalji da kankara wal barad da sanyi wato abin da zai zamto babu wani tashin hankali a ciki da abin da ke da sanyi in ya same ka ya aka yi lokaci? eh? ta laga mu gare ka mu ƙara minti nawa bakwai? shida mu tashi shida ko? to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maksulin min khadaya bil ma'i wasal juwal barat wannan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari hadisi na 740 da hudu da kuma sayi muslim hadisi na ɗari biyar da casa'in da takwas hadisin abi huraira sannan yana daga cikin nau'in addu'o'in da annan sulasun ke na buɗe sallah yakan ce subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wannan duka kana iya yin wancan ko kai wannan duk sun inganta don shi ma nan ingantaccen hadisi ne imam ahmad ya fitar da shi hadisi na 11657 sannan kuma Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 700 shi ma da 57 Imam Tirmidhi hadisi na 246 Malam Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Galil a hadisi na 340 wannan hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka yi shi ya halasta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo sallan dare yakan yi ita kuma mai tsayin yakan ware mai tsayi kun san wancan darasin mun ce in za ka yi limanci ka tausaya ma mutane in za ka yi kai kaɗai in kana da lokaci da yalwan lafiya sai ka yalwata wanda ma bai da cikakken lafiya sai ya daidai abin da Allah ya hore mishi zai samu ladansa cikakke saboda yana da uzuri har a wurin Allah to annab sallallahu alaihi wasallam yakan yi wata addu'a ta istifta ni dai wannan addu'an na ce ko ba istiftahi ba ya kamata mutum ya rinka yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbaran har ma zai fara sallan dare kafin ya fara karanta Fatiha yakan ce Allahumma lakal hamd Allah godiya gare ka take ka gan ka gode ma Allah zai baka wala in wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum kaga za a ƙara ma mutum to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma lakal hamda anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin ai kai ne wanda kake tsayar da sammai da ƙasa da duk wanda ke cikin su duk wanda kaga ya tsayi da lafiyar sa Allah ne ya bashi lafiya in bai so ya tsaya ba dole ya kwanta in yi nufin ya mutu yau dole ya mutu ba zai kai gobe ba an gane maganar ko to sannan ya ce walakal hamdu kuma gare ka godiya take laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya a hannunka suke da duk wanda ke cikinsu yanzu ba an gama zaɓe ba ba an ce za a rantsar ba nan da kwana ashirin da ko talatin da ai wallahi sai Allah ya so a rantsar da wanda za a rantsar sai wanda Allah ya so yanshi mulkin ku dai kun yi zaɓe amma in Allah bai ce wani zai mulki ba to a to ba ma yi wani ɗan majalisar da a azumi na ga an nuno ya rasu ba ya ci gashi ya karɓi satifiket ɗin amma kuma a kabari zai abu eh Eh akwai gwamnan kogi ma da ya taba haka, kwarai da gaske. An samu wannan, to mulki na Allah ne, kuma shi ke bada shi, don ka ci zaɓe bai nuna dole za ka yi mulki ba, kuma in ka ga lokaci yayi an baka to ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, don akwai ran da Allah zai tsare kai tambaye ka akan wannan mulkin da aka baka. Ba ƙarfinka ba ne, ba iyawanka ba ne, kuma don mutane su sun zama sakarkaru, an musu dabara, an ba su kuɗi, an kaza an samu mulki, to wannan baya nuna kuma a zalunce su a zauna lafiya ina fata mun fahimci magana sannan abin da yafi komai muhimmanci idan ka zama shugaba da wanda ya soka da wanda ya kika duka fa naka ne duka naka ne ba a shugabancin wani ya zabe ni zan cuci wani wani sai mun gwada mishi a a adalci bai ce haka ba ai tunda har ka samu mulkin to ya kamata kana da hankali kuma yanzu sai mutane su gane lalle kai shugaban ne ta fuskan yin adalci ta fuskan yin adalci wanda komai a aje shi a wurinsa wanda ya kyautata ba laifin an kyautata mishi amma kar ya bada damar a zalunci wani dan shi yayi antifati ya ce ba zai yi ba ya bijire yaƙi wannan kuma ba hujja bane a ce za a zalunce shi ko za a yaƙe shi ko za a nuna masa bayansa idan aka yi haka ƙasar mu ba za ta taba zama lafiya ba yanda ka samu damar nan shi ma gobe zai samu in bai samu ba wani nashi zai samu shi ma kuma zai ce zai rama to yaushe ne ranan gyara yaushe ne ba za a samu ranar gyara ba mulki da wamamme na Allah ne ba wasu mutanen da za su yi tunanin wani sun samu mulki har abada su za su yi ta mulki ba zai taɓa yiwuwa ba waɗanda kuke ta tattakewan wata rana sai sun karɓa wallahi za su amsa ko su su amsa ko ƴaƴansu su amsa kuma tarihi ya taskace abin da ku kuka yi a yau in kun kyautata su ma sun zo za su ji kunya su kyautata in ba ku kyautata ba su ma sun zo da malmalawa za su ƙara yi to kaga an ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba Allah ka sa shugabanninmu su yi aiki da wannan kuma ya sa tausayi a cikin zukatansu da hangen nesa kuma ya musu jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakal hamdu anta nurus samawati wal ard kuma godiya ta tabbata gare ka kai ne hasken sammai da ƙasa man fihinna da abin da ke cikin su walakal hamdu anta malikus samawati wal ard kuma ka godiya gare ka take kai ne mamallakin sammai da ƙasa walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka ya Allah antal haqqu wallahi kai gaske ne Allah ba mu ganka ba amma mun yadda akwai ka ba gayi nan muna ganin sama da ƙasa ba me kake so ka ce ne ka rabu da ni fa director kai zaka faɗi lokaci ba shi ba a a abin da ya faɗa shi zamu zamu tsaya akai shi dai abin nan ne jama'a wai ko ina faɗaɗawa yana wuce hankali ne ni sai na kaman rashin bayanin bayanin zai dan sa fahimci wasu abubuwa amma sai ga kaman kuma yana wuce gona da iri ba laifi to Allah ya taimake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wa'dak wa wa'duka alhaq Allah alƙawarinka gaskiya ne akwai bambanci tsakanin alwa'adu da alwa'id alwa'adu alkawarin rahama ita ce aljanna alwa'id tsoratarwa game da narkon azaban jahannama an fahimci maganan ko in ka bi qur'ani duk zaka gansu wa qaulukal haqq kuma ya Allah ina tabbatar maka duk maganan ka gaskiya ne na yadda duk abin da ka faɗa gaskiya ne wa liqa'uka haqqun ya Allah haduwa da kai gaskiya ne ni dinnan na sani akwai ran da zan haɗu da kai wal jannatu haqq kuma mun haɗu da kai na san ɗayan biyu ne akwai maganan aljanna ita nake nema dan haka ita ce farko aljanna gaskiya ne wan naru haqqun kuma wallahi wuta gaskiya ne na san duk wanda ya maka da'a dan aljanna ya cancanci aljanna wanda ya saba maka baya gagara ka sashi a wuta Allah ka tsare mu wan nabiyuna haqqun ya Allah kuma annabawa gaba ɗayan su gaskiya ne wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun haka nan mafi darajar cikin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne was-sa'atu haqqun na yadda cewa alkiyama gaske ne tana zuwa Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na miƙa wuya banda dabara ba ni da ƙarfi Allah wannan mabukacin ne ga tsaye a gaba a gabanka ya kake ji in kai dan adam ya kai ma wannan kirarin dan Allah zaka kasa bayarwa kana da shi zai wahala sai dai in babu ko ba haka bane sai dai in babu muna tsaye da wani a wurin biki ya ji yan gambaran nan sun fara kamba ma shi ce malam zo mu tafi matsayata za su kwaci na ce a da ƙarfi za su amsa ce a'a ai minti biyu yawa sun fasa mun kai na miƙa musu ya ce wallahi suka zo sai ji ina tsima kuma duk da haka sai da suka fisga a wurin shi ni kam da suka kalle ni sai suka ce Allah ya ƙara hasken makaranta na ce amin ɗaya ce da gani ba mu da abinci a jikinka sai ta istighfari na ce ƙwarai annabi ya hana mu damun ba ku ba shi kenan ba eh a ji a ɗauki fatanya ko biro da takarda maza gona ko kasuwa ko makaranta eh a daina wannan ba ɗabi'a ko bace an gane ko hmm. to wannan shine wannabiyuna haqqun muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wasa'atu haqqun alqiyama gaske ne za ta zo kuma za a tada ta wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha Allahumma laka aslamtu Allah gare ka na miƙa wuya wa bika amantu ya Allah da kai ne imani ba walinka ba kai ne gwanina wa alaika tawakkaltu ya Allah gare ka nake dogaro ga alkhairi ko sharri in sun same ni ni dai daga gare ka kurin murinka nake nema wa ilaika anabtu Allah gare ka nake komawa idan al'amura sun runcaɗe da daɗin su ko ba daɗi zaka tadda ni a wurinka na yarda da kai wa bika khasamtu gare ka nake kawo ƙaran duk wani wanda yake abokin rikici na ka ko ga mai du'a'ul istifta ka ji tsoron fada da shi kenan ko ba haka ba ilayka khasamta Allah duk wanda ke ja da ni na kawo karan shi akai karan mutum Allah da matsala fa sai kaga an raba kujerun maka biza ka taki fitowa wa bika khasamta ta kama ka ko ba haka bane sai kaga an zo kasuwa kowa ya siyar a'a kai ana da matsala wai wai yau darakta so yake a tashi ko ko fa sai mun gama wannan addu'an kan mu tashi ko ba ku yadda ba daga ita insha Allah ku je ku rike ta wannan addu'an tana na hisnul muslim hmm tana cewa min kai kammala ina da uzurruka ne da yawa dauran nan ta daure ni sosai na rasa yanda zan yi eh to ai ko ba gama ba dai wata ran da a gama insha Allah kun gane yanayin tafiya insha Allah za a kammala in mun tsaya ai zamu iya dorawa muna yin haka ai ko ba haka bane akwai litafai da yawa da muka yi musu haka wannan ma za mu yi haka insha Allah kar ku damu za a gama in Allah ya yarda fahimtan yafi saurin muhimmanci wa bika khasamtu kuma gare ka nake kai ƙara na abokin hamayya na duk wanda ke rikici da ni Allah na kawo ƙaran shi fadanka ban ba boka ba laya sai Allah to kaga an samu abin nan kuma bika kasamtu na iya daukan cewa abin da ya dame ni wurin ka nake kawo karan shi kun fahimta kamar rashin lafiya kamar talauci kamar cin jarabawa kamar neman karin matsayi a wurin aiki kamar neman aikin ma in babu duka yana shiga wa bika kasamtu na kawo karan damuwa ta da carry over ko da carry over ma duk wani course mai wahala duka yana ciki wa ilaika hakamtu kuma gare ka nake kai hukunci na duk abin da ka yanke na hukunci ina yarda da shi ya Allah faghfirli wannan kirarin duka gaba ɗaya ga abin da nake nema ka in fara sallan nan faghfirli shine ka gafarta min ma qaddamtu abin da nayi a baya wanda ka san su wa ma akhartu da abin da na jinkirta na san ni dan adam ne ba zan iya cewa ba zan laifi ba ba zan yi da gangar ba amma nan gaba in nayi Allah ka yafe in kuma Allah ya amsan a gaban in san tsiya ja ka kai kuma sai a yafe sai a yafin kana iya zuwa lahira ka gaba ka istighfari ba an dauke wani laifin ka ce ya aka yi haka a ce ba ka yi du'a istiftah ba ai ka ce wa ma akhartu da abinda na jinkirta amma kai kai zunubin mata mace za ta kawo maka gulma ta ce astaghfirullah amma ka ji abinda ake faɗi aba hajiya to ai shi kanshi mene za a iya yi da Hausa mana wasu malaman sun ce da ka iya yi idan ba za ka iya na larabcin ba amma dai tunda muka iya turanci ya za mu kasa hausa alaikun salam wa ma'alanna to shi dai shi ga addu'a bai zo da jam'i ba don kun duba za ka gani a mufrad ya zo ya yanke wani kamar ya misali a dual istifta mutum ya zo istifta sai ya yi ba za ka yi dual istifta ba sai wanda ka tabbatar ta zo daga annan sulawa sallam kafin ci magana yanzu ya rage sai mu bincika ingancin wanda ka yi magana a kai don ni ban san ingancinsa ba amma za mu iya duba sai zan to kwa karatun gaba an yi bayani a kai amma dai ban san ingancin wanda ka faɗa ba wannan yanzu da muke karanta hukunkula tana da tsayi to annan sulasula yana kai ta sallan dare ne yana kai ta galibi a sallan dare yake yin wannan idan kuma ɗalibanka ne wanda kun karatu kun sani ba sauri kuke ba ba laifi in kayi kan misali ku da kuke kwana wani lokaci a makaranta ku yi tahajjud ko ku yi a ramadana ya halasta in kun yi yara sun iya malamai wasu ma sun ce idan yara ‘yan ƙananu ne za a yi malimanci babu laifi an yi a bayyane ko kuma sandaliman ya kabbara sai wani malami a makaranta sai ya rinka karantawa a fili ka gane magana yanzu misali mun dawo hutu haka ma ya kamata ku yi idan yaran ku ba sai dawo istifta ba da an yi kabbaran sallan azhar sai a samu malamin da ke duti sai ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kamar yadda kuke musu assembly na azkaru sabahi wal masa kaga su ba za su faɗa yanda kake faɗa ba amma kai musu a tam ɗaya tun Allah yadda kilo ne ya je gida zai sallah sai ka ji yana yana fada ko ba haka ba kamar yadda ga muku yaron da yace baban shi wai kaga wannan wandan a dage yace yace ka san me yace sunna kenan baba ko mala aliyu batura kenan yace sunna ashe baba kai baka ma san ka je shine fa auta ma wai shike gaya ma fa ashe ashe baba ma kai baka san sunna ba ya ce mahaifinsa na ƙosa in girma ya ce nisa in yi gemu irin na malam umar in yi gemu ya ce to Allah sa ka girma lafiya ba shi ke nan ba a yi ta ta ƙare to kaga wannan yana da kyau koya ma yara na dubba na abu kaga kenan ashe da mummuna abu suke ganin ana yi duk duniya ko iyayen sun sun ce bai da kyau ba za su yadda ba ba za su yadda ba idan mutum ya yadda zai ɗalibta a ƙarƙashin malami yakan fi iya ije mahaifinsa ya bi malaminsa shi yasa malamai za su ji tsoron Allah su koya ma mutane biyayya ga iyaye su kuma na musu girmama na gaba saboda shi yaro da musamman mahaifiyarsa da mahaifinsa duk da yaro na karami zaka ce waye halice ka zai ce baba na mana akwai wani ne banda baban shi shi zaka ce Allah halice shi ya taba ganin Allah dai ga mai bashi tuwo da sweet da fanta kun fahimce magana shi iyakan zalika mablaghu min al-ilmi to haka wannan wa bika qasamtu gareka nake kai a kukai koken damuwa na na rikici duk wanda ya rikici da ni Allah wurin shi da kawo karanka kuma gare ka nake kai hukunci abinda nake so da wannan kirari faghfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min abinda na gabatar wa ma akhartu da wanda na jinkiri wa ma asrartu da wanda na boye nayi a boye wa ma a'lantu da wanda na bayyana har aka gane Allah ka tsare mu antal muqaddimu Allah kai ne wanda kake na gaba wa antal muakhir kuma kai ne wanda kake baya in an yi gaba kai ne baya ma kai ake tardawa la ilaha illa anta to kun ji abin da ya sa amshi addu'a dan duk abin da ka kawo la ilaha illa Allah a ciki to ka wuce la ilaha illallah ita ce makullin aljanna ba ki inda ake bude kofan aljanna ita ce la ilaha illallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu da wannan kalman ya shiga ba wai zai shiga ba zai shiga ne amma ka ce ya shiga saboda ana maka karfin addu'a na cewa garanti ce tabbas ne babu shakka an fahimci maganan ko to shine la ilaha illa anta babu an bauta bisa cancanta ce kai wala haula wala quwwata illa billahi babu kuma tsimi dabara kenan haul ko wayau wala quwwa babu karfi illa billah face ga Allah wannan hadisi ne ingantacce hadisi Abdullah bin Abbas wanda Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 1120 YYG ta samu a gaba wannan dawal istifta abu ne mai girma sai mu kokari mu je mu koye shi mun gane ko mu tayi dukan mu nan ba wanda ba zai iya haddace shi ba in ana yi ana ji ana yi ana ji a hankali zaka ji ya zauna maka so daga nan ka iya daya ka je na biyu na uku babu laifi wanda ya iya yana jujjuyawa yayi daidai wanda ya iya daya ya rike daya ita yake yi shi ma yayi daidai zai samu kuma ladansa a wurin Allah subhanahu wataala ina ganin abi hadal qadri kifaya ko da wannan sai mu takaita insha Allah mun zo sai mu ji bayanin dai sauran yanzu mun bayanin na farko ne a cikin gudana 16 ko dai abin nan ne littafin na da muhimmanci wato asalin inda ni nake so mu je shi ma a ciki shine wurin magana abin da ya shafi kimtsa mamaci din nan da jana'iza da ta'aziyya yayi bayanai masu kyau a wurin masu kyau masu kyau kwarai da gaske kuma za ka ga al'adar da mu muke da shi wanda akwai kurakurai a cikinsu ya kamata a gyara kaga daga cikinsu an ma mutum mutuwa sai ka ga an je an tare ana ta cinye mishi tuwo yanzu a yanayin mu in ka ji an ma mutum rasuwa in za ka je masa ta'aziya inda hali ka sa dan wasu dan canji a aljihunka saboda wallahi shi yana cikin mutuwa biyu ne da mutuwan wanda ya rasa ne da mutuwan aljihu za ka ga inda buhun shinkafa na musu wata kwana uku za ka ga ya ƙare su ko mutane a ta dannuwa an zo ta aziya ta share wuri ana zama wani ma ya baro gari guda ya zo da sunan kauna da abu to ba sai ka riko ko da yar kuka ce daga kauye da daddawa ka zo da shi ba kun fahimci magana ka je ka ci shine laifi amma ka kai mu wanda aka yi marasuwa shi ake so shi ake so amma mutum rasuwa irin wannan abincin da ake aika gidan shi wannan akwai lada a ciki ba bidiya bane sai an zo za a gani wasu ustazan sun zafafa sun wuce iyaka wasu kuma sun shiga al'ada sun shiga bid'a don haka muke a wannan tsakanin muke wasu na ganin ma kai abinci ka kai gidan mutuwan ka ciyar da katti ba haka ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam da Ja'far bin Abi Talib ya rasu da ya shigo gida cewa isna'u li ali Ja'far ni ta'am fa innahum al-yawma qad asabahum ma yashghiluhum ku dafa abinci maishi ku kai gidan Ja'far dan Abi Talib saboda su yau abin da ya same su ya shagaltar da su ba ta girki suke ba ku yi abinci ku kai gida. Ina fata mun fahimta, mutum duk ƙarfin shi aka yi masa rasuwa ka ga jama'a na zuwa ku tausaya mishi, ko jakan fiye wata ne ka siya ka kai gidan yana da nashi amfani. Kuma sannan shi wanda aka yi ma rasuwan ya san kai kai to ya gane kai masoyin shi. Gobe shi ba zai ganka cikin wata musiba ya kyale ka ba, ko ya ga wani naka cikin wata musiba ƙaranci sai ya masa addu'a, ƙaranci sai ya yi addu'a. in ku yana da abin yi za ka yi mamaki abin da zai mutane nawa ne za ka ga wani ya je musu abin da ba daidai ba a yi mamaki da suka yi haƙuri sai ka ji sun ce wallahi karancin uban shi ya sa muka ɗaga mishi kafa ba don mahaifinsa ba da ya ga kaza ko ba a yin haka wani kuma sai ka ga an mishi alfarma sai ka ji an ce wallahi mahaifiyansa ne ai kaza da take shi yasa ai in ba ai ba a biya ta ba wance ce ba mahaifiyarsa kaga an yi da daɗin rai duk abu ne wanda ake so to yana nan a ƙarshe insha Allah mun zo na san zamu samu abin da zamu tarar abin da muka faɗa ya zama daidai ɗan uwa Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana sai gobe karfe nawa kenan karfe goma mu sai mu bar shi goma ko to Allah ya kai mu karfe goma insha Allah Allah ya fi mana Allah kuma ya amshi ibadun mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh